الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الاثنين شاء قوة شوال hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka mai suna lamiyatul ajimi ta al-tsora'i rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta domin wato sana'a ta adabi da kuma nuna fasaha na zance a cikin haraka ta lugata al'arabiyya To, a darasi na biyu mun tsaya a baiti na takwas, yau za mu tashi baiti na tara, inda yake cewa والدهر يعكس آمالي ويقنعني من الغنيمة بعد الكد بالكفل وذي شطاط كصدر الرمح معتكل بمثله غير هياب ولا وكلي حلو الفكاهة مر الجد قد مزجت بشدة البأس منه رقة الغزل طردت سرها الكرى عن ورد مقلته والليل يجري سوام النوم بالمقل والركب ميل على الأكوار من طرب من طرب صاح وآخر من خمر الكرى ثملي أتمنى بيتي حلو الفكاهة مر الجد قد مزجت بشدة البأس منه رقة بشدة البأس منه رقة الغزل الطغرائي رحمه الله تعالى bayan ya bayyana mana halin da yake ciki a lokacin da ya tafiya ya shigo garuruwan bagadaz da irin abubuwan da ya haɗu da su na bakunta da kuma nisa daga 'yan uwansa da kuma iyalinsa yanzu gashi ya zo yana halin bakunta kuma ba wani abu yake tare da shi na guzuri ba to shine dai zai ci gaba da bayani akan a abubuwan da ya haɗu da su sai ce wadda haru zamani wanda na ci karo da shi lokacin wannan tafiya tawa ya akisu yana saba ma'amali gurace-gurace na wai shi abubuwan da yake guri ya samu rai ne sai zan gaba ɗai zamani baya goya mai baya akan haka yana saba masa wa yuqni'uni ballantana ya wadatar da ni bil tare da juyowa min al ganimati tare da ganima ba'da al kaddi bayan wahala shi abin da yake so ya samu riba da cin nasara a wannan tafiya tashi tun da can a baya ya fafaɗa yana son ya ɗan samu wani abu da zai shigo hannunsa saboda ya samu biyan wasu hukuk da suka rataya a wuyansa sai ce to madadin zamani ya taimake ni in dawo gida tare da wani kaso na ganima sai ce to ba haka ba ne ya ake su amali gaba ɗaya sai yana saba ma gurace-gurace ma'ana wannan yana ishara kan cewa dai abin can da yake guri bai samu ba to an ce addaharu bi fatihi dalidin nan ana nufin azzamanu ya akisu kuma daga akasa ne min babi daraba ya duribu to akan ce akasa ya akisu e, fa'ala ya fa'ilu kenan ma'anarsa ƙalaba akan ce akasa la'amra ba na ya juya al'amari radda akhirahu ila awwali ya mayar da farkon al'amari ya mayar da shi ƙarshensa wal amalu can da ya ce kuma amalu shi kuma jam'u amalin ne jam'i ne na gurace-gurace wa huwar raja'u shi ne abinda mutum yake fata ya samu da ya ce wa yi ne shi kuma daga ƙani'a ne ƙani'a an gane ko? bi ma'ana radiya akan ce a ƙana'ahu ai sayyarahu radiya ya sanya shi yana mai yarda da wani abu wal ganimatu ma tazfaru bihi min ma lam yakul laka abinda duk kan ribata da shi wanda da baka da shi to shi ake kira ganima alkaddu bi fatihil kaf da yace ba'da alkaddi din nan to ba anassa at-talabu wat-ta'abu wash-shidda wato nema ko wahala ko tsanani duk alkaddi yakan zo da wannan abu yakan zo da wayannan ma'anoni ko nema ko wahala ko tsanani to can da yace bil qafali da wa kafin din nan fataha shine ar-ruju'u min as-safari dawowa daga tafiya akan ce kafala zaidun min safari zaidu ya dawo daga tafiyarsa eh madadin raja'a to raja'a wannan yana nuna baka goge ba eh ko ka ce kafaltu min safari na dawo daga tafiyata ba za ka ce raja'atu ba to da an ji kana raja'atu to su tullabul arabiya sun san cewa sabon shiga ne to wannan kenan saboda haka li'irabin wannan baiti a fili yake addaharu dai mubtada ne wannan wawu din nan kuma ta halici ya ake su kuma za mu ga fi'ilun ne mudari'un fa'iluhu damirun damirud dahari shine damirin da zai koma zuwa ga zamani والجملة حال من فاعل أريد في البيت قبل وآمالي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة فيما قبل ياء المتكلم ويقنعني بضم الياء مضارع أقنع أقنع تو min alganimati wa ba'ad alkaddi wa bil qafali kowannen shi zaka ga jarun ne da majrur to dukkanin su suna ta'alluki da wa yuqni'uni ay wa yuqni'uni min alganimati wa yuqni'uni ba'd alkaddi wa yuqni'uni bil qafali saboda haka duk suna ta'alluki gare shi to sai ce wa zi shatatin haka so da dama ake samun abokin tafiya tare da ni yanzu kuma zai juya usulubi zai yi bayani akan abokin tafiyarsa dama wannan usulubi ne na larabawa suna magana a karan kansu to sai su kaddara kamar suna tare da wani abokin tafiya sai su dinga kawo masa domiri na abokin magana suna magana da shi ba wai don akwai wani shi kadai ne wannan kwarewa ce a harshen a fannin adabi to saboda haka sai ya kaddara ma kai ne kamar akwai wani sahib da a tare da shi to shi ne ce wazi ai wa sahibi shafatin eh so tari so da dama akwai wani aboki shafatin ma'abuci tsayi daidaitacce shine shafat sannan yadda ya daidaita wajen tsayinsa sai ce ka sadirin rumhi ya yi kama da wato ainihin ƙirjin mashi ƙirƙassan mashi can ƙirjinsa samansa inda ɗan tsinin na inda ake sokawa a soke abin da ake so a soke to za ka gan shi ba za a bari ya lankwashe ko ya yi doro ko ya yi kwana ba to yadda ya zamo daidai haka kuma in suna da yawa za ka ga an jera su an jera su na harko bai fi na biyu tsayi ba to wai kamar yadda suke daidai wa daida haka shi ma wannan abokin nawa wajen tsayi yake da daidaitaccen tsayi mu'taqilin bi mislihi kuma shi ma ya ɗamfaru da takobi wanda yake mai tsayi irin nashi ko kuma mashi irin nashi wato ya ɗamfare ya laƙa wani mashi bi mislihi kuma irin tsayinsa yadda yake da tsayi mai kyau to haka shi ma mashi ɗin yake da tsayi irin nashi ghairi hayyabin kuma abokin nan nawa ba mai yawan tsoro ba ne ba matsoraci ba ne wala wakali kuma ba raggo ba ne shi ne wakalu raggo to ziɗin nan ma'anarta sahib washatat bi fatihi shin shi kuma ma'anarsa shine al-i'tidalu ko kuma i'tidalul qama daidaita tsayi duk mutumin da yake tsayi ne daidai ya tsayu sat yadda ya kamata bai dan yi doro ba sannan kuma kirji ne bai hito gaba ba a'a ya tsaya tsab ƙawahu ne kuma ba su gwabce ba ba su buge ba ba su lankwashe ba to wannan shi ake kira da shafat ma'ana sahibu shafatin ne ba abuci tsayi ne mai kyau babu lankwasa wasaduru ala muqaddami kulli shay'in saman komai tsololuwarsa to shi ake kira da asaduru warumhu bi dammi shi kuma ya ta'anu bihi min silahi duk abin da za a yi suka da shi na makami ko takobi to ana kiransa da haka wal mu'taqilu can da yace mu'taqilin bi mislihi shi kuma ismu fa'ilin ne na i'taqala akan ce i'taqala zaidun rumhahu an gane ai ja'alahu baina rikabihi wa saqihi lokacin da ya haura kumi to laraba in ba larabe ya haura kumi sai ya ainihin wato aji mashinsa tsakanin kwabronsa da kuma ainihin wato e, taguwarsa ko kuma in zai tsayi in zai tsayar da raƙumin to sai ya dogara mashinsa kusa ga ƙafarsa da kuma wannan raƙumin nasa to shi ake kira a itiqal sai ya ɗan dogara gare shi haka walhayyabu shi kuma ma'anarsa aljabanul kasir mai yawan tsoro wannan tsoronsa ya yi oba to shi ake kira da hayyab ma'akhuzun min alhaiba daga haiba ne kwarjini walwakalu shi kuma wakalu al'ajizu wanda an gajiyayye ba mai kuzari ba shi ake kira da wakalu shine shi kuma daga alittikal ne alittikal dogara ala shay'in abin da yasa aka siffanta shi da wannan saboda shi da'iman ya kilo amrahu ila gairi shi komi bai iya kai ne komai dai a yi masa komai ya taso a yi masa to irin wannan shi ake kira da wakalu to shi ma li'irabin wannan baiti a fili yake wa ɗin nan da ya ce ana kiranta da wawu rubba sunanta wawu rubba wa zi ɗin nan majarurin ce bi rubba dama ya halatta wa rubba ɗin nan sai a shafe a rubba sai a bar wawun an gane ko ko kuma a shafe wawan a kawo rubba duk yana inganta a larabci ana samun wannan to shatat da ya ce shatat ɗin nan shi kuma mudafin ilaihi ne bi ma'ana mithla na'atul lizi mudafin ila sadrin wa huwa mudafin ila rumhi mu'taqilin bil jarri shima sifa ne ga mislihi to haka hayyabin haka wala wakalin duk su ko waɗannan ma'dufin ne akan hayyabin wakalin ma'adufin ne akan hayyabin to sai baiti na gaba hawaye da siffofin abokin ne nashi yake fada na farko ya gaya mana cewa mutum ne mai tsayi mai kyau sannan ba matsoraci ba ne kuma ba rago ba ne sai ce hulwil fukahati mai zaƙin kakaci yan ce fukaha shine ba'a ko bananci ko ba'a ko kakaci da hausa ce ma'ana yana da wasa da dariya haka da yan ba'a haka shi ake kira fukaha to sakkwata suna cewa bananci su kuma kana su ce kakaci to wanda baka ne sai ya riƙe tashi ba sakkwace shi kuma ya riƙe tashi to murril jiddi amma mai ɗacin gaskiya ne mana in zai yi abu da gaskiya to yana ɗan tsanantawa yana da shidda aljiddi bi kasril jim an gane ko sai ce kad haƙiƙan muzijat an garwaya riƙatul gazali lausasan zance da mata shine algazali bishiddatul ba'asi da tsananin jarunta minhu da ya fito daga gare shi ma'ana shi ya tara abubuwa da yawa in zai yi magana wani lokaci to magana tana da daɗi kamar irin maganar da saurayi zai dinga firar budurwarsa ana fira ta soyayya haka to irin wannan fira yake yi da kai haka kuma ta ɓangaren jarunta kuma jarumi ne ba rago ba ne to sai an ka gwama ya mai abubuwan guda biyu ga jarunta tattare da shi sannan kuma ga bananci ko kakaci sannan kuma ga ainihin lausasan maganganu masu daɗi in yana fira da kai kamar budurwarka na fira da kai kaga aboki ya kai aboki eh ba ba haka ba to duk wannan yabo ne duk da ta wata fuska akwai abin nan ta'kidul zammi bima yushbihul madha dan riqatul ghazal din da ya gwamaya da bishiddatul ba'as to duka dai karfafa yabon abokin nashi yake son yayi cewa ta kowane bangare ne bai da matsala in an zo wajen ba'a to bai da matsala in an zo wajen kuma abin da ya shafi gaskiya to bai wasa kuma haka ya zo wajen jarunta kuma jarumi ne hakan ana buƙatar fira da kalamai masu taushi to kuma ba a bar shi baya ba alhulu shi kuma daga akan ce halar shai'u abu ya yi zaƙi daga halawatun alewa duk wani abu mai zaki ana kiransa da halawa alfukaha shi kuma almizahu shi ne ba ko wasa da abubuwa dai haka waljiddu shi kuma diddul hazali kishiyar alhazlu shi ake kira da aljiddu walmazju shine alkhaldu a cuɗanya wani abu da wani abu alba'asu shi kuma a nan ana nufin ashaja'a alba'as shi yana da ma'anoni daban-daban to amma ma'anarsa a nan shine jarunta arriqatu shi kuma diddul gilza kishiyar kaushi shake kira da riƙa taushin abu haka wal gazalu shi kuma mugazalatun nisa eh shine wahiyya muhadasatu wannan shine fira da mata ta soyayya da sauransu wani lokaci har eh, siffanta jiki ya shigo to shi yasa abu tamam yake cewa aljiddu shi batuhu wa fihi fukahatun sujuhun wala jidda liman lam yal'abi shi kuma yana siffanta shi ma dai abokinsa ne kamar yadda shi a ɓagara'i yayya a nan to hulwi da yasa aka yi masa jarra saboda na'atun ne ga lizi fil baitul mutaqaddim baitin da ya gabata an gane ko kuma ya idafa sai zuwa ga alfukaha eh an gwama shi zuwa ga fukaha to shi ma murril jiddi shi ma irin hulwil fukahati ne Mm. to kad hakan ce da ita harfu ta haƙiƙin muzijat shi kuma fi'ilun ne madin mabniyun lil maf'ul wanda ya shahara da al mabniyu lil majhuli al mabniyu lil majhuli to wannan ta'un ta'un ta anisi ce bi shiddatil ba'si jarun ne da majarur kuma mudafun zuwa ga alba'as wa minhu shi kuma sifa ne ga lilba'as in gane ko sifatun ne lilba'as waddamiru lizi damirin amma kuma yana koma zuwa ga zi warqatul gazali shi kuma na'ibul fa'il na muzijat to sai baiti na gaban طردت صرح الكرى عن ورد مقلته والليل يغري سوى من النوم بالمقل سيتشي طردت ناني سانتا صرح الكرى dabbobin kiwo na bacci an wurdi mukulatihi daga magangarar kololin ijiyarsa ma'ana na hana mai bacci saboda yana jin daɗin firar shi to shi yasa ne kasa bari ya yi bacci saboda mutum ne masha Allah ta kowane bangare dai zaka ji daɗin mu'amala da shi in za a yi fira to kalamai ne masu daɗi in za a yi bananci haka to sai ce tsarattu sarhal kara na kore wato dabbobi su ne a sarahu kamar yadda zai zo alkara kuma shine annaumu bacci an wurdi mukulatihi daga matuzgar kololo wannan kololon ijiya shi ake kira mukula wallailu alhali dare yuguri yana kuzuzuta siwaman naumi dabbobin kiwo na bacci bilmukali wayanda suke samuwar kolallai na idanu to akan ce tsaratu can da ya ce tsaratu akan ce tsara dahu ai abadahu min babi katala katala ya katulu da ya turudu min babi fa'ala ya fa'ula kenan ai ab'adahu wasarhu masdari ne amma ma'anar sa'anan almalu sa'i dukiya wadda ake kiwonta sawa'un dabbobi ne ko wani abu dai wanda ana kula da shi yana karuwa to ana kiransa da asarhu To, sai ce walkara shi kuma kara ɗin nan shi ne annu'as. Wasu sun bambance shi da annamu sun ce yabin nan an gaje shi ne alkara. Amma baccin ma ana kira ne da alkara. Amma suna ganin in bai yi nauyi ba sosai, to shi ne sai a kira shi da alkara. In ya nauyi kuma a kira shi da annamu. Daga kariya ne. walwurdu shi kuma ma'anarsa al'itiyanu ilalma zuwa ga ruwa shi ne asalin wurdu walamma wara da ma a madiyana an gane ko? to shi ne akan ce wara da ma'a kawa'ada ai a tahu walmukula bildommi shahmatul aini ƙololon nan na ijiya allati tajma'ul bayada was sawada wanda da bakin da haske duk ta tattara ɗan wannan tsokat sai ta ke kira mukula ita ce mukula wa guri shi kuma daga agara ne akan ce agarahu ai hassahu wa harrabahu alai ya kwadaitar da shi akan wani abu ya kuzuzuta shi akan wani abu wasiwamu shi kuma bi kasri sin bi ma'ana as-sa'ima dabbobin kiyo suma da as-sawam as-siwam bi kasri sin da as-sarhu duk ma'anarsa dabbobi na kiyo eh an gane ko akan ce samatil mashiyatu sauman bisin dabbobi sun yi kiyo kiyo asaumu bisin a larabci shine kiyo to wannan shi kuma ma'arufin kowa ya san annan waye ita ba ta sabuwar lugata ba labaraba kila sai dai a ce alkara sai ita kuma an yi bayani a kanta to anan ya nuna fasaha da balaga kwarai da gaske a cikin wannan larabci ne ta yadda ya kamanta bacci da dabbobi an gane da ya ce tsarattu sarhal kara e wato ka ce dabbobi ne sun ka gangaro kamar yadda na ga alamun bacci na ƙoƙarin gangaro masa sai na kore shi to wannan yana nuni a kan mubalaga da abin nan yadda kasan dabbobi an gargado su su zo su sha ruwa suna kishirwance da yunwace a ga a guje za su zo to haka ya siffanta yadda bacci ya zo ma abokin nashi an wurdi mukulatihi shi kuma a nan ya siffanta shi da da ruwa kamar ruwa waɗanda ake gangarowa a sha ya siffanta ƙwaya ijiyarsa sannan ya siffanta mai kiyo da dare da ya ce wallailu to ba dare na hakika ake nufi makiyayi wallailu makiyayi guri yana kuzuzu ta siwaman naumi dabbobin bacci to kawo annaumi can shi yasa na ya kawo allailu saboda muwafaka to wannan in ka goge a larabci kenan wannan duk isti'ara ce a larabci bilmuƙali shi kuma jam'u muƙulatin ƙwayan idandun idanu ƙololo ɗaya sai a ce muƙulatun ƙolallai da yawa a ce almuƙalu al muƙalu to tsarattu daga tsarada ne fi'ilun ne madin wata'ul mutakallimi damirul fa'ili wa sarhal kara maf'ulun bihi eh mudafun alkara mudafun ilai an wirdi shi kuma ya ta'allaku bi tsarada wa muqulatihi mudafun ilai ila eh mudafun ilaihi ma qablahu wal wawu lil hal al-layl can da ya ce wallailu ɗin nan to mubtada ne sabon zance ne mubtada ne yuguri wannan wawu wawu listi inaf ce yuguri bi dhammil ya'i fi'lun ne mudari'un fa'iluhu damirul laili damirin da zai koma ga dare an gane wato daren ne yake kuzuzuta su dabbobin kiwo na bacci amma na hana shi su za su zo su su lallaba su riƙe ƙwaya idanun shi gaba ɗaya kawo ƙolallen guda biyu ne duk ɗan adam ido biyu gare shi amma sauran mubalaga sai ya kawo shi jami bai ce bi muƙulatai ne ba to wal jumlatu khabarul mubtada'i siwa man nawmi maf'ulun bihi bilmuƙali shi kuma jarun ne wa majrur shi kuma ya ta'allaku biyu guri labudda lil jari min ta'alluki duk sallah aka samu aljaru da almajrur in dai harafin na jarra hakiki ne to dole a samu abin da zai yi ta'alluki da shi ko fi'ili ko abin da ke ɗaukan ma'ana fi'ili to sai mu tsaya nan wani sati sai mu tashi baiti na sha uku والركب ميل على الأكوار من طرب صاه وآخر من خمر الكرى ثمل كاجد أكي وساد لغة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته